الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da sake haduwa a darasinmu da muke gabatarwa na alwaqf wal ibtida wa silatuhuma bil ulum al lughawiyyati wash shar'iyyah wanda kuma wannan shine darasinmu ko zaman mu kenan wato na goma sha ɗaya kenan wanda kuma muna aiki ne da littattafai guda biyu littafi na farko alwaqf wal ibtida fi alquran alkarim wa atharuhu fi taqrir masail alaqida na absar alislam bin waqar alislam mastas da aka rubuta a jami'a ta Madina ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai kuma ilimin littafin alwaqf wal ibtida wasilatuhuma bil ma'na fi alquran alkarim na i'dad ustad dr abdul karim ibrahim awad salih ko iwad ne wato wanda shi kuma mastas ne da ya rubuta kafin ya zama professor wato na kasar misra a jami'atul azhar kenan to da yake su sun yi masters ne sun bi su tsarin ilimi babi babi mu kuma mun bi su tsarin jerin ayoyin alkur'ani sai mun ka tsatsara su akan haka yadda za su yi mutum saukin ya bi jerin ayoyin alkur'ani muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. To, za mu tashi ne a littafin alwaqf wal ibtida fil Qur'an wa atharuhu fi taqrir masail aqida a safhata 243 a cikin suratul tauba ne ayar take wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum malam yace ikhtalafa ulama malamai sun yi sabani fil waqfi ala qawlihi ta'ala wajen tsayawa akan fadar Allah subhanahu wata'ala azizun wa wasluhu wa wasluha da sadar da ita bima ba'daha da abin da zai zo baya ita kalma ta azizun kidan ala qawlaini akan magana biyu alqawlu alawwal magana ta farko anna alwaqfa kafin shi waqfi kafi na cikakke na kenan ala qawlihi ta'ala azizun kenan sai ka tsaya misali a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz alayhi ma 'anittum القول الثاني مغانا تبيو أنه لا وقف على قوله تعالى باب وقفي أكن ونن كلمة عزيز بل توصل بما بعد هذا أسادد إتادة أبن دزيزو باينتا كنا مثالي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ووجه القول الأول dalilin da yasa aka faɗi magana ta farko anna jumlata alaihi ma anittum musta'nafa kenan su a wajen su kalima ta alaihi ma anittum musta'nafa ma'ana wata jumla ce ta daban shine musta'nafa mubtada'un wa khabar kenan ta mubtada ce wa khabar fa ma'ana al-aya ma'ana aya annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi azizun ai zu sharafin ma'abucin daraja ne fi qaumihi a cikin mutanensa wa makanatin da kuma matsayi yana kenan zu makanatin mai yana da matsayi aliya mai girma wa huwa sallallahu alaihi wasallam sannan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tahammalu yana jurewa an ummatihi daga al'ummarsa kullama fihi mashaqqatun alaihim duk abin da yake da anani ko nauyi a gare su an gane ko ya kama malaman da sun ka tafi akan wannan magana akwai abdul aziz ibn yahya akwai ibn al-qushayri ya ce to wajihul qaul asani su ko waɗanda sun ka faɗi magana ta biyu sun ka ce ana hasadewa ba a tsayawa an gane ko shine huskar shi kenan dalilin da yasa suka faɗi wannan magana anna azizun khabarun muqaddam su a wajen su kalima ta azizun khabar ce ba sifa bace domin in mun ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun kenan su a wajen su asalin magana laqad ja'akum rasulun an gane ko min anfusikum shi kamar yana da ta'alluq ne da wancan kenan azizun kenan laqad ja'akum rasulun azizun an gane ko shi min anfusikum jarun wal jurun ne muta'alliq ne amma in mun ka dauki wannan huska ta biyu sai ya zamanto ba sifa bane ya koma khabarun muqaddam kenan matsayin khabar yake wal jaru wal majruru alaihi muta'alliqan bi aziz kenan azizun alaihi wa ma anittum fi ta'wili masdarin mubtada ma anittum za a yi ta'wilin su su koma masdar an gane ko domin ma tana iya zamantowa masdariya kenan sai ya zamanto ana takum azizun alaihi kenan wahalar ku tana wato tana ci mishi tuwo a ƙwarya ba ana abu ne mai wahala a gare shi domin baya so ya ga al'ummarsa tana wahala wa qila ghairi zalika fi i'rabiha yace kuma an faɗi wani wannan kenan suka koma littafan da sun kai i'rabin alqur'ani ka gani wanda sun kai yi fice wajen i'rabin qur'ani irin su ad-durrul masul irin su al-bahrul muhit irin su abin nan al-jadwal fi i'rabil qur'an yace ma ittifaqil jami' tare da cewa an yi sabani wajen i'rabin amma an yi ittifaqi ala anna al-jar wal majrur fi alayhi cewa aljar wal majrur muta'alliqani bi qawlihi azizun duk sun yarda cewa yana da alaka da azizun kina azizun alaihi wal ma'na yace to in mun ka dauki wannan ma'ana annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam an annan nabiyyi alaihi salatu wassalam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya shuqqu alaihi yana masa nauyi ma ya shuqqu ala ummatihi abin da yake ma al'ummar sa nauyi fi dunya a duniya wal akhirati da lahira to ya faɗi wanda an karwaito wannan magana gare su yace wa hadal qawlu marwiyun an ibn abbas radiyallahu anhuma wa qatada an ruwaito wannan magana daga wato ibn abbas radiyallahu anhuma wa qatada da qatada wa qala bi hadal qawl jamaahirul mufassirina jamhurin malaman tafsiri sun faɗi wannan magana wa minhum daga cikin su akwai ibn jarir at-tabari shaykhul mufassirin wal farra farra wani malami na lugha والسمرقندي wani malami ne samarkandi yana littafi na tafsiri wasalabi da salabi shi ma da littafi na tafsiri wasam'ani da imamu sam'ani shi ma da littafi na tafsiri in ban manta ba wabnu ami wabnu abi zamanin ibnu abi zamanin wani malami ne na aqida wal bagawi da bagawi imamu al bagawi yana littafi tafsiri wasajawandi da sajawandi wani malami ne cikin ilmul qira'at wal qurtubi da qurtubi mai jami'ul al jami'ul ahkamil qur'an wal khazin da khazin tafsiri ne na abin nan malami ne na tafsiri ibn kathir da tafsirin ibn kathir an gane ko wanda dalibi ne na shekul islam ibn taymiya was sa'di da kuma sa'di ko sa'di wasu na kiran sa'di ko sa'di an gane ko wanda kuma malami ne na kasar saudiya mu'asir ne ibn ashur da ibn ashur mai at-tahrir wa tanwir na kasar tunis sheikh jami'uz zaituna wa ghayruhum da wani su abin da yasa ake ka irin wannan saboda ka gane cewa wata mas'ala ko da ka zo kanta malamai sun yi bayani kanta to yana daga cikin amana ta ilimi ka kawo inda sun ka gabace ka in dai ba lokaci ya kure ba ko ko a'a ka kawo ne ba don saboda a gane maganar taka bace kana iya cewa wasu magabata daga cikin malamai sun tafi akan wannan ra'ayi ko da baka su da su ba dai kai adalci na ilimi to to yanzu bari mu ketara wajen asarul waqf wal ibtida al aqida in muka diba yace ya tarattabu ala al-ikhtilaf al-waqf wal ibtida fi hadhihi al-aya al-ikhtilaf fi awsaf an-nabi sallallahu alaihi wasallam kidan wannan zai wannan sabani zai kai ga sabanin sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam allati istamalat alaiha hadhihi al-aya wanda wadanda aya ta kumsa fa ala al-qawl fa ala al-qawl al-awwal in muka dauki magana ta farko yusuf an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi amrayni za a sifanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abubuwa guda biyu al'awwalu na harko annahu azizun kenan ya ce ai zu sharafin mutum ne mai daraja fi ƙaunihi a cikin mutanensa wa makanatin aliya kenan wa zu makanatin aliya ma'abucin matsayi ne mai girma wa inna ma wasifa bil izza abin da yasa an ka sifanta shi da izza an ka ce aziz li tawassutihi fi qaumihi an gane ko tawassut na ana nufin kamar saboda fifikon sa da gauka wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan an gane ko ya zama to zababbe ne a cikin mutanensa wa araqata nasabihi saboda kuma kyawun asalinsa shine araqa to ya kawo hadisi na wasila eh wasila da sa'un ni ibn al-asqa yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna allaha astafa kinanata min walidi isma'il kaga Allah ya zabi kinana daga ƴaƴan Ismail wastafa Quraishin min Kinana ya zabi Quraish daga Kinana wastafa min Quraishin bani Hashim ya zaba daga Quraish bani Hashim wastafani min bani Hashim kinan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khiyarun ni min khiyar wannan hadisi wato Imam Muslim ya fitar da shi kitabul fada'il babu fadlu nasabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimce ni in ka diba hadisi na 2276 duk da yake malaman hadisi akwai wata jumla da suke fitarwa su ce ko ita ba da ita ba kamar inna Allah hastafa kinanata min walidi Isma'il an gani ko wasu suna iya fitar da wannan wallahu alam na biyu sun kace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi ma anittum nan kina alaihi shafa'atu ma asimtum zunubin da kun ka aikata to ceto yana a kansa shi ne alaihi ma'alittum tun da dama duk abin da yake ba ku wahala to shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ya sausa fa huwa yashfa'u lakum zai neman muku gafara fi maghfirati dhunubikum wajen neman gafara game da zunubanku eh wala yahummuhu illa sha'nukum ba abin da ya dame shi in ba sha'aninku ba wa huwa alqa'imu bis shafa'a shine zai tsayawa yayi shafa'a fala tahtammu bima anittum kakku damu da abinda kunka aikata ma aqamtum alaihi ala sunnatihi matuka kun dawwama akan sunnarsa fa innahu la yurdihu la yurdihi illa dukhulukum aljanna ba abinda zai sa hankalinsa ya kwanta in ba shiga ku aljanna ba shine zai yaddar da shi sannan kuma sun kace abinda zai karfafa wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi wanda Imam Ahmad da Imam Abu Dawud suka fitar da shi da Imam Tirmidhi yake cewa shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati akwai ceton da zai yi ga waɗanda sun ka aikata kaba'ira daga cikin mutanensa al'ummarsa mun gane ko yawwa to kaga wannan ya nuna dai wancan wanga ayar in an ce azizun ta sifata shi da sifata azizun sannan kuma ma azizun mai daraja ne ga wanga hadisi na inna Allah astafani inna wasafani min bani hashim sannan da hadisin ana sayyidu waladi adam an gane ko hadisi ne wanda shi ma imam muslim ya fitar da shi kitabul fada'il shi kuma in mun dauki alaihi ma anittum kuma nan wata sifa ce an ka ƙara ma'ana abinda kun ka ɗauka na nauyi yana a kansa to wa amma alal qawli thani in mun ka ɗauki magana ta biyu waɗanda sun ka ce za a sadar ba za a tsaya ba fa yusufu alaihi salatu wassalam za a sifanta manzo sallallahu alaihi wasallam bi annahu cewa shi ya izzu alaihi ma yashqu ala ummatihi min at-takalif yana nauyi gare shi abinda yayi nauyi ga al'ummarsa an gane ko na takalif abubuwan da an ka dora musu fa huwa yuhibbu takhfif manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son sauki anhum gare su wa yashqu alaihi ma yashqu alaihim yana masa nauyi abin da ya musu nauyi shi yasa walihada kana alaihi salatu wassalam yahrisu ashadd alhirsi ala hidayatin nas ya kasance yana kwadayi iya matuka kwadayi kan shiryan mutane wa alaikum salam wa yahsulu lahu alamun azimun yana samun radadi mai yawa na zuciya idan lam yahtadi ahadun ila alhaq in wani bai shiryu ba ka gani wanda yana nuna cewa kenan azizun alaihi ma anittu shi yasa ma wa yu'ayyidu hada qawluhu ta'ala abin da yake karfafa wannan fassara kenan fadar Allah subhanahu wa ta'ala la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin ko ba haka ba wa in kana kabura alayka i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama fata'tihum bi aya walau sha Allahu la jama'ahum 'ala al-huda fala takudanna min al-jahilin in tahris 'ala hudahum fa inna Allaha la yahdi man yudhill wa ma lahum min nasirin an gane ko to kaga yace kuma daga cikin abin da ke karfafa wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da cikin hadisin Isra'i da Mi'raji da ya nemi ubangiji ya sauƙaƙa ma mutane sallah tun tana sallah hamsin an kamar ta sallah biyar ko ba haka nan bane imam bukhari ya fitar da wannan hadisi na abin nan babu kaifa furidatis salatu fil isra imam muslim shi ma ya fitar da shi kitabul iman babul isra bi rasuli bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila samawati wa fardi wato abin nan as-salawat to kidan kaga wannan yana nuna cewa yana son sauki ga al'ummarsa an gali ko eh to duk da yake yan qur'aniyun yana daga cikin irin abin da suke cewa a isra'i an kaudi amma ba a faɗi mai iraji ba eh dan haka su bu sayar da mai iraji ba bu sayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tayi da shi sama ba to ko ba mu sani ba kamar Allah bai da ikon ya tafi da shi a sama ne ko komi Allahu alam wasu kuma sai su ce a'a an tafi da shi ne ya qazatan la manaman manaman la ya qazatan da ruhin shi na an ka tafi an gane ko amma ba a tafi da jikin shi ba amma da gashi kuma Qur'ani ya ce subhanallazi asra bi abdihi kaga al-abdu in an ce an tafi da abdu ba a ce bi ruhil abdi ba a'a bi abdihi shi ko al-abdu ya takawwanu min ruhin wa jasadihi eh ko ba haka ba yawwa to za ku kuma wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ku ga cikin hadisai da dama yana nuna cewa laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salah Imam al-Bukhari ya fitar da shi an gane ko kitabul jumu'a babu siwak kuma Imam Muslim ya fitar da shi kitabut tahara babu siwak ka gani in ba nan dake tsoron nauyi akan al'umma ta ba ko in nauraya musu laula an ashqa ala ummati ma takhallaftu an sariya in ba dan da yake jin tsoron in nauyaya ma al'ummata ba da ban taba barin kaina ba gida wata imbar imbar wata runduna ta fita ta yaki sariya ya karamar runduna Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin sahihi kitabul jihad an gane ko babul ja'a'il wal himlan fi sabil sannan Imam Muslim ya fitar da shi a cikin sahih kitabul imara babu fadlil jihad wal khuruj fi sabilillah domin in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita kaga kowa bai yarda a bar shi gida to kenan saboda haka sai ya zauna ya tura kuma irin wannan walaula ana shuqqa ala ummati la amartuhum bis salati hadhihi sa'a an gane ko sallar isha ita da an kai lokaci na karshe an kai ta tunda sallar isha lokacin ta yana kai sulufi na na dare imam bukhari ya fitar da shi a cikin sahihi kitab tamanni an gane ko yawwa babu ma ya juzu min al min allau kai malam abdullahi min allau wanga larabci da mai karfi lau harafina to sai an ka samu alif wallam sai an ka ce allau eh babu ma ya juzu kenan babin abin da yake halatta min allau ka ce lau imam muslim ya fitar da shi kitabul masajid babu waqtil isha an gane ko babu waqtil isha'i wato wa ta'khiriha to kaga dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai son al'umma sata wahala da sauran dalilai wanga misalai da an ka bayar to da yazo karshe wajen tarjihi sai yace alladhi yadhharu abinda yake bayyana wal ilmu inda Allah ta'ala ilimi yana wajen Allah annal qawla sani arjahu kawan magana ta farko tafirin jayi wanda ba a tsayawa kenan amma ba yace wacce bannata ba yace annal qawla sani huwa adh-dhahiru al-mutabadir min al-aya shine abinda yake bayyana a zahiri bainama al-qawl al-awwal fihi takalluf na farko da anka ce ana tsayawa wajen azizun akwai takalluf nawayawa في تقطيع الآية وجرر به كلمة من آية الثاني أبو نبي أن القول لم يذكره أكثر علماء التفسير أصلا ده يوم لم تفسير بسكاوى النمى جنبا فدل على كونه غير معتد غير معتبر لديهم wannan ya nuna kenan ba su yarda da wannan magana ba bai da wani abin nan wannan fassarar bata gamsashe su ba الثالث na uku أن القول الأول أنكره بعض أهل العلم sashen ilmi abuta ilmi sun ce bai dace ba sun yi musun sa kasajawandi kamar imamu sajawandi wa zakaru annahu la yusih an gane ko yana da littafi ilal wuquf sai kuma ar-rabi'u na hudu anna al-qawl ath-thani qawli qawli na biyu huwa alladhi alayhi jamaahirul mufassirin mahi jamhurin malaman tafsir sun tafi akan wannan wal wal qawl al-awwal an gane ko magana ta farko na cewa ana waqaf wa in kana lahu wajhun sahihun mu'tabar duk da yake yana da fuskar da sahihun ingantatta mu'tabar ana hankalta mata illa annahu lam yaqul bihi imamun mu'tabar ba wani malami wanda daga cikin shahararrun malamai wanda ya faɗe shi min a immati a tafsir na daga cikin malamai jagorori na tafsiri ya ce wallahu a'lamu Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mafi sani kenan dai duk da yake ingantacce na sifanta manzo Allah sallallahu da makana da daraja abin da yake sananne yace a malam ya kulbihi imamun mu'tabar amma aya tana iya ɗauka shi to sai a ce to wancan shi ya kamata a gabatas wannan shi ma an faɗe shi ba a cewa laihina tunda akwai dalilin da suke karfafa shi kuma bai zo da wani abu wanda ya saba ma shari'a ba kaga wannan maudu'i ne sifofin manzo Allah sallallahu alaihi cikin alqur'ani sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisai sai ka dauko su a karantar da al'umma don saboda mutane su san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ka dauko su duk yadda sifofin da kowace sifa tana dauke da wani sako da take isarwa haka in ka diba cikin ash-shama'ilul muhammadiyya na imamu tirmidhi kaga ya kawo sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na halitta yadda Allah halicce shi da kuma na ɗabi'a yadda ɗabi'oyin su suke as-sifatul khalqiyya wal khuluqiyya an gane ko wanda darasi ne mai faɗi kwarai da gaske musamman wannan lokaci da ake samun yawan hare-hare zuwa ga addinin musulunci ina fatan ana fahimta ta wallahu ta'ala a'lam ayat da za mu tashi a kanta ta gaba wato tana cikin suratu hud an gane ko yawwa game da wannan ilimi na alwaqf wal ibtida wato ita ce aya ta 34 a cikin suratu hud wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilayhi turja'un yace to ikhtalafa al-ulama'u malamai sun yi saɓani fil waqfi ala qawlihi ta'ala wajen waqafi akan fadar Allah subhanahu wa ta'ala an sahalakum ala qawlayn sun yi magana biyu alqawl alawwal magana ta farko anna alwaqfa tamun waqafi ne cikakke wanda kenan magana ta ta kare daga nan wata sabuwa ce za a shiga ko jumlar ta kare wata jumla ce sabuwa za a shiga ala qawlihi ta'ala an sahalakum kenan in ka tsaya akan an sahalakum waqfun tamun ala qawlihi ta'ala القول الثاني مغنى تبيو أنه لا وقف باء سيوا على قوله تعالى وجن فطر الله سبحانه وتعالى كو أكن فطر الله سبحانه وتعالى أنصح لكم باك سيوا بل هي متصلة بما بعدها سيكا حد أتر أبن ذي ذو باينتا أنغاني كو كنا سيكاتي ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغيكم سيكا حد أما أكن مغنى تفركو ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم sai ka ce in kana Allah yuridu an yughwiyakum a bambanta wa wajhul qawl al-awwal dalili an an ce wajhu fuska kamar dalilin da yasa suka faɗi wannan anna jumlata in kana Allah yuridu an yughniyakum an yughwiyakum musta'nafa kenan su a wajen su jumla ce musta'nafa wanda ba ta da alaka ta atafi kenan jumla ce ta daban mai zaman kanta la alaqata laha bima qablaha ba ta da alaka da abin da yake gabanta wa in nafiya kuma in a wajensu nafiya ce tunda akwai in nafiya mala abdullahi ba shartiya ba wal ma'ana to in mun ɗauki wannan magana ta farko ma'ana la yanfa'ukum nushi nasiha ta ba za ta amfane ku ba in aradtu nusha in nayi niyya in yi nasiha wa tazkira da tunatarwa lakum gare ku an gane ko yawwa kidan nasiha ta ba za ta amfane ku ba in nayi niyya in yi muku wa'azi وانتهت الجملة sai jumla ta ƙare sun masta a nafa sannan kuma aka fara wata magana faƙala sai ya ce ko sun masta a nafa sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bayani faƙala ma kana Allah yuridu an yughyikum Allah baya son ya batar da ku wa yudhillakum an gane ku ya halakar da ku wa yudhillakum ya batar da ku walakin lakum aradtumul ghawaya kenan ku ne kun kaso halaka wad dalala da bata li anfusikum ga kawunan ku wa hadha al qawlu dhakarahu ba'd al mufassirin an gane ko wasu malaman tafsiri sun faɗi wannan magana wa zakaru annahu muhtamalun ala qawlil mu'tazila sun kace to wannan magana ta dace da fadar maganar mu'tazila an gane ko eh wa muwafiqun lahu kinan ya dace da maganar mu'tazila ihtimalin yana abkawa ne ya dace da maganar mu'tazila wa wajhul qawli thani shi ko fuska ta biyu anna jumlata kamar wanda suka ce kina ana hadawa anna jumlata in kana Allah yuridu an yughyikum jumlatun shartiyya jumla ce shartiya ba in nafiya bace kenan a wajensu sabaqa jawabuha jawabinta ya gabata wala yanfa'ukum nushi an gane ko yawwa wala yanfa'ukum nushi kenan nasiha ta ba za ta amfane ku ba an gane ko ba za ta amfane ku ba kidan an ce ba za ta amfane ku ba فهي متصلة بما قبلها tana da alaka da abin da ya gabace ta lafzan ta fuskar lafazi wa ma'anan da kuma ta fuskar ma'ana ina fata an fince ni yawwa to shi ko wannan zance zai kai mu ga cewa anan wal ma'ana kinan ma'ana in aradallahu lakumul ghawaya in Allah ya so ku da halaka wad dalal da bata falan yanfa'ukum nusi nasiha ta ba za ta amfani ku ba mahama badaltu min juhdin duk yadda na zuba kokari fi nusikum a wajen mi a wajen yi muku nasiha yace to hadha alqawlu qala bihi jamaahirul ulama'i min almufassirin jamhurin malaman tafsiri sun faɗi wannan magana wa ghairuhum da waninsu kaga wannan da a nuna maka cewa akwai wanda sun ka faɗi wannan magana daga cikin su akwai yace wa minhum ibnul ambari kaga ya kawo ibnul ambari wa ibn jarir at-tabari da ibn jarir at-tabari wan nahas da imam an-nahas mai littafi ma'anil qur'an waddani da imam ad-dani mai at-taysir wanda shine imam shatibi ya dauka mai da shi waƙe والثعلبي ده ثعلبي والبيضاوي ده بيضاوي وابن القيم ده ابن القيم الجوزية قال من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين وابن كثير ده ابن كثير والخازن ده خازن وابن جزي الكلبي لكم ابن جزي الكلبي بين التاسع التصيل لعلوم التنزيل وأبو حيان الأندلسي والسمين الحلبي شيل من الدر المصون في علوم الكتاب المكنون طالب أبو حيان التوحيدي لا شيني وانا أبو حيان الأندلسي والآلوسي ده إمام الآلوسي والسعدي ده سعدي وابن عاشور ده عاشور وغيرهم ده وليسوا an gane ko kaga da an nuna maka ga malaman da sun ka tafi akan wannan magana waccan magana kuma an nuna maka malamai ne na wato mu'tazila sun ka tafi akan wannan to ita waccan magana wanda yake nuna cewa an nuna magana ce ta mu'tazila kadiba cin al-bahrul muhit na Abu Hayyan at-Tauhidi da al-Lubab ibn Adil ad-Dimashqi da Manarul Huda na Imam al-Ashmuni eh an ce ga magana ga inda take to sai haɗa maka ga littafin da take masdar ka ka diba ka gani amana ta ilimi kenan yace to asarul waqf wal ibtida al aqida wannan waqf wal ibtida yana da alaka da aqida yace to alal qawl al awwal in mun ka dauki magana ta farko fihi dalilun ala nafi iradati ad-dalal an Allah ta'ala za a kore nufin bata daga Allah subhanahu wa ta'ala kenan in kana Allahu yuridu an yughiyakum ai ma kana Allahu yuridu an yughiyakum su sun kore wa hada madhhabul mu'tazila wannan kuma madhhaba ce ta mu'tazila khilafan lima tawatara fi nusus ya saba ma abin da ya zamanto na nusoshi mutawatirai min annal hadi mai shirarwa wal mudhill kuma mai batarwa huwa Allahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala kama qala ta'ala wa man yahdillahu fa huwa al muhtad wa man yudlil falan tajid lahum أولياء من دونه كما كان بني فمن يريد الله أن يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كما كما تود سورا كنن والمعتزلة بقولهم هذا خالفوا فيما أخبر الله ونوحا وأهل الجنة والنار وإبليس كنن سو معتزلة أنا sun saba ma abinda Allah ya bada labari game da annabi Nuhu da kuma sun saba ma 'yan aljanna da 'yan wuta kuma sun saba ma shaitan li'annahu qala ta'ala man man yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha kuma haka Allah ya ce ba wa qala nuhun wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yuhyikum kuma haka bari wa qala ahlul janna wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa qala ahlun nar law hadana Allah lahadaynakum wa qala iblis fabima aghwaytani ko ba ka dambani yawwa to kaga wannan ya saba ma aqida ta mu'tazila waɗanda Allah ya batar da su dama Allah ya san babu wani alkhairi tare da su shine kamata mu gani eh shi yasa Allah bai ba su shari'a ba Allah kai mu tsari to da malin yazo wajen tarjihi sai ce alqawlu thani huwa rajih kenan magana ta biyu ita ce magana rinjayayya ba rajih ya kamata ya ce bai ce huwa sahih shine ma mai kyau an gane ko وهو الموافق لقول أهل السنة والجماعة كما شيني الداتي دا أكيدة أهل السنة والجماعة وهو الذي عليه جماهير أهل العلم كما شيني أبن دا جمهور معلمين علمي سوتي أكنش أنغانيكو يقول السمين الحلبي حلبي سمين الحلبي ينا تيوا عن القول الأول دا مغانا تفركو لا أظن أحدا bani da tun akwai wani mutum yarda bi hadhihi almaqala da zai da wannan magana wa in kanat tuwafiqu madhhabahu ko da ta dace da madhhabarsa yace wallahu a'lam kamar shadrin dina ya kara kawowa mun gane ko to kenan kaga nan ilmul waqf wal ibtida yayi tasiri a cikin mi a cikin ilimin aqida wallahu ta'ala a'lam to ayar da zamu tashi akan ta ta gaba wato ita ce a cikin suratu hud ne har yanzu ilmul waqf wal ibtida na wasilatuhuma bil ma'na fi al-Qur'an al-Karim na Ustaz Dr. Abdul Karim Ibrahim Awad a safha ta hamsin da ɗaya sai ya kawo inda ya kawo misallan silatuhu bi ilmin qira'at alaƙar ilmin waqf wal ibtida da ilmin qira'at ko ba haka ba wa kadhalika man qara'a kidan ya kawo misalai ne misali cikin ga misali na na uku ne sai ya kawo wannan aya wa kadhalika man qara'a innahu amila ghairu salih bi kasril mimi wa fathil lam an gane ko qira'a ce ta al-imam al-kisa'i da imam yaqub an gane ko su sun ka karanta innahu amila ghairu salih to sauran kuma sun karanta innahu amalun ghairu salih yace to wanda ya karanta bi kasril mimi wa fathil lam kenan innahu amila ghairu salih لم يبتدئ بذلك ولم يقف على ما قبله وهو قوله من أهلك an gane ko kenan baya tsayawa lam yabtadi bi zalika bai farawa da indahu amila ghayra salih wa lam yaqif ala ma qablahu kuma bai tsaya kan abin da ya gabace shi wa qawluhu min ahlik kenan qala ya nuhu innahu laysa min ahlik ko ba ka dan bane innahu amila ghayra salih duk sai ya hada su li'anna al-kalama muttasilun bi ba'dihi domin magana ta haɗu da sashenta fa wasluhu bima qablahu aula sadar da shi da abin da yake gaban shi shine fi cancanta li anna ma qablahu kalamun wahid da shi da abin da yake gaban shi li annahu ma ma qablahu kalamun wahid domin shi da abin da ya gabace shi duka abu guda ne li anna al-murad ibn nuh alaihi salam domin wanda ake nufi da wannan shine dan annabi nuh alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim wa man qara'a wanda ya karanta innahu amalun ghairu salih ita ce qira'a ta jamhur banda imamul kisa'i banda imamu yaqub bi fathil mimi wa raf'il lam kina an yi mabimin fatha amalun sannan kuma wa raf'il lam an yi malamun raf'a damma kenan wa tanwini ha kuma an yi tanwini kenan ya zamanto damma bi ko ruhu'a bi wa raf'ir ra'i kuma sai an kai mara'un ita ma raf'a innahu amalun ghairu can ko innahu amila ghaira falahu taqdirani kinan nan da a kaddara biyu in mun dauki wagga qira'a ahaduha na farko an yuradu an yurada ibnu nuh alaihi salam tana yi a dauki dan annabi nuhu ake nufi kal awwali kaman na farko ya zamu taujihin wagga qira'a domin an ce innahu amalun ghairu salih danka ba aiki ne na gari ba kaga mutum da ba aiki daban kenan dole nan ana buƙatar dilalatul iqtida kamar da malaman usulul fiqh suke cewa usulul tafsir sai an kaddara wani abu kenan yace bi taqdiri innahu zu amalin sai a ce kenan yadda asalin magana take shi ma abucin aiki ne wanda ba nagari ba fa ala hadha aidan la yuqafu ala ma qablahu to in ka kaddara wannan to ba za ka tsaya ba akan innahu laysa min ahlik kenan wa huwa qawluhu ahlika wala yubtada bihi kun baka farawa da shi an gane ko yawwa kenan dole sai ka kala ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu salih in ka dauki zu amalin ake nufi wasani na biyu an yurada su'alu ya zama to abinda ake nufi da tambaya bi taqdiri kenan a kaddara inna su'alaka ya nuhu iyaya tambayar da kai min ya kai annabi nuh da Allah ya ce masa kenan tambayar da kai mini an unjiya kafiran in tsirtar da kahiri a gani ko amalun gairu salih ba aiki ne na gari ba fa ala hadha akan wannan yahsulu waqfu ala ma qablahu kenan wannan sai ya cancanci a tsaya akan abin da yake gabanin shi wa huwa min ahlika kenan sai ka tsaya innahu amalun gairu salih kana iya tsayawa in ka dauki abin da ake nufi inna su'alaka kenan sai zama to innahu tambayarka ba shi danka ba wa yahsul limtida bima ba'dahu kenan in ka ga dama sai ka sai ka fara da abin da zai biyo baya ya annahu munqati'un mimma qablahu domin ya yanku daga abin da ya rarraba innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm kenan wannan ya nuna mana cewa ashe ilmul waqf wal ibtida yana da alaka da ni da qira'at tun da qira'at da ta karanta da amila da qira'at da ta karanta da amalun waqafin yana iya bambanta sannan kuma yana da alaka da tafsiri saboda ta fuskar ma'ana ne nan yana da alaka da nahawu domin nahawun na zai sa wa in mun kaddara innahu damiri ya koma ga dan annabi nuhu sai a sadar in mun dauke innahu damiri ya koma zuwa ga su'alikin da annabi nuhu yayi kenan sai a ce ana iya tsayawa kaga kenan abu uku da sun zo sun gabi ga balaga ta zo tunda sai an kaddara wani abu ga nahawu ya shigo ga ilmin tafsiri ya shigo ga ilmul qira'at ya shigo tare da ilmul waqf wal ibtida duk sai a gama duk ai ta tahiya ba sani ko an fahimta ba yawwa da haka yana da kyau ya zamanto mutum ya san inda zai ya sama gaba don saboda karatu yana buƙatar sanin ka'idar da aka gina karatu a kanta kahin mi kahin ka yi magana tunda in baka san maganar da ake kanta ba baka san dalili ba kaga sai ka abin nan sai ka ka hwada baka san wacce ce za ka ɗauka ba wannan yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimci wannan wallahu ta'ala a'lam to idan muka duba matsalar da za mu tashi a kanta ta gaba yanzu kuma sai abin nan a cikin suratu hud kenan har yanzu ina ganin muna da mas'ala guda da ta yi saura in ban manta ba ko kuma abin nan cikin suratu hud cikin suratu wato hud kenan a sai cikin suratul abin nan suratu yusuf alaihi wa ala nabiyyina afdalu salati wa atammu taslim a safha ta 249 mun gane ko nan ba akwai mas'ala tunda daga hudu ai sai sai sai yusuf wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih suratu yusuf aya ta 24 yace to ikhtalafa ulama fil waqfi ala qawlihi ta'ala malamai sun yi sabani akan waqafi wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala hammat bihi wa wasluha bima ba'daha da tsayawa akan wannan kalima din kenan ala qawlaini ko mu ce jumla an gane ko wasluha waslul jumla ko waslul kalima akan magana guda biyu القول الأول مغانا تفرقوا أن الوقف على قوله تعالى همت به تام wasu ka ce tamun ne kenan ya cika wala qad hammat bih an gane ko ta kari tamun ne sai ka tai wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih alqawlu thani magana ta biyu annahu la waqfa huna babu waqafi bal tusalu bima ba'daha sun ka ce za a sadar da ita da abin da zai zo bayan ta an gane ko kenan wala qad hammat bihi wa hamma هم بها لولا أن رأى برهان ربه ووجه القول الأول فسكا مغانا تفرقوا أن سنك تيكينا وقفي تام النيزة أسأيا وجه همت به في قوله تعالى أنغانيكو وهم كنا أن الواو إتواو في قوله تعالى عند الله يتي وهم بها استئنافية كنا استئنافية كنا وتمغانا وليست عاطفة بعطفنا أنكي با ba sai kuma fahimta ba sun ce sun ka dauke ta isti'nafiyya mun gane ko sun ka ce kenan wa hamma biha wata jumla ce ta daban ba ta da alaka da waccan sun ka ce alqaulul su kuma walahum fil ma'ana qaulani su ma da sun ka zo da sun ka ce isti'nafiyya ta sai sun kai sabani wajen to wace ma'ana suke dauka eh alqaulul awwal na farko at-tafriqu bainal hammaini sun ka bambanta tsakanin hammi guda biyu tunda an ce hammat bihi kaji hammu na harku wa hamma biha kaji hammu na biyu in baka gane su ba sai sun ka ce akwai bambanci da hammu na annabi yusufa da nata sun ka ce fa hammu yusuf wato wannan hammu niyya ta annabi yusuf kenan kana hamman qalbiyan hammi ne na zuciya an gane ko zuciya ce ta dan dar sami shi lam yatajawazhu bai wuce wannan ba bi qaulin ko yayi magana au fi'lin ko aka ta aiki fahuwa mujarradu khatirin qalbi ba wani abu na ba illa abin da yake tsarsuwa a zuciya ya zo ma zuciya an gane ko sun ka ce wa mithlu hadha irin wannan mailu sa'imi bi tab'ihi ila al-ma'i al-barid zaka ga zuciyar mutum tana karkata zuwa ga mutum mai azumi zaka zuciyar shi tana karkata zuwa ga ruwa mai sanyi bi tab'ihi da dabi'arsa yanzu yanzu mai azumi in ga an biyo da ruwa mai sanyi sai ga kamar dai ma a ce an kama su ya sha ma anna taqwahu tamna'uhu min ash-shurbi tare da cewa tsoron da yake tsoron da yake ma Allah zai hana shi gami ga sha wa huwa sa'imun shina da azumi wa amma hammuha amma ita nata fa huwa hammu azmin hammi ne na azmin na niyya wa israrin da kuma nacewa wa hadha alladhi yusamma fi ilmi al-balagha wanga ana kiran shi cikin ilmin ilmin balaga bil mushakala mala abdullahi suna ne mushakala wa hiya al-ittifaqu fi al-lafzi shine a samu kalimomi sun yi ittifaki a cikin lafazi ma al-ikhtilafi fil ma'na tare da cewa ma'ana ta bambanta faman itada alaikum fa atadu alaihi bi mithli ma atada alaikum kaga dukkan su itida'i an kaci amma na biyun sakamako ake nufi wajza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha kaga sakamakon mummuna dan ka karbi haƙin ka ai ba a cewa kai mummuna an gane ko yawwa da sauran irin waɗanda sun ka zo cikin alqur'ani da irin wannan to kaga yayin sun tahi cewa da hammu yusufa da hammu nata ba ɗaya bane kuma alwawu wawun ce isti'nafiyya to alqawlu thani magana ta biyu nafi wuko ilhammi min yusufa aslan su ko sun ka sai cewa annabi yusufa kwata-kwata ma babu ma hammu tare da shi ba ma hammu irin wancan ba na khatir kalbi ma hammu na ma ab bai taba yi ba bai ma yi ba wa taqdiru sai sun ka kaddara walaula an ra'a burhana rabbih la hamma biha in ba dan da ya ga wato hujja ubangijinsa ba za ga sun ce ko sura ce ta annabi yaqubu ta bayyana ko kaza ne ya gani ko shawarshi ce ta tarare ta bi ta akaifa ko wane ne sun kace shi dai in ba da daga hujjar ubangijin sa ba dai almuhimmu sun kawo asar waɗanda galibin su asar ne wanda ba su inganta ba in ka diba cewa abdurrul masul fi ulumil kitab al maknun zaka ga sun kawo waɗansu asar sai ka dibi taba'a ta darul hijra kaga ingancin waɗannan asar kin da sauran littattafai da malamai suka yi takhrijin waɗannan almuhimmu fa jawabu laula mahdhufun su a wajensu jawabi na laula an shafe shi dalla alaihi ma qablaha abin da ya gabace ta shi ya nuna shi fa qawluhu wa hamma biha dalilun ala aljawab kenan shine dalili na jawabi wa nadhiru zalika qawluhu ta'ala tamkar irin wannan wanda za a kaddara kenan jawabi na laula tamkar fadar Allah subhanahu wa ta'ala in kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin fama qabla laula abin da gabace laula dalilun jawabi dalili ne na amsa ai laula an rabatna ala qalbiha lakadat tubdi bihi ta yi kusa abin nan ta bayyana shi to waɗansu malamai sun tafi akan wannan sun ka ce to wa siyaqil qissa yu'ayyidu hadain alwajhayn in mun ka kalli siyaqin qissar duka waɗanga maganganu guda biyu da an ka faɗa suna samu abin da ke karfafa su faqad qala ta'ala Allah ce kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsha mu juyar da mummunan abu da alfasha gare shi innahu min ibadina al-mukhlasina ko mukhlisina sabanin qira'o'i shine daga cikin bayan mu in mun ce mukhlisina masu yin aiki don Allah masu tsarkake zuciyarsu mukhlasina wadanda Allah ya tsarkake su to dama in Allah bai tsarkake ka ba ai baka zama tsarkakake an gane ko wastabaqa al-baba sun kai da ganganto bude kofa wa qaddat qamisahu min duburin sai ta tsage ko ta yaga rigar shi ta baya kaga kiran da waɗanda sun ka ce bai yi hammu kwata-kwata ba da wanda sun ce kuma shi hammu na yusufa ba irin hammi ne nata ba abu na wanda ya zo ma zuciya ina fata an fahimce ni yawwa waɗansu kuma ba sun tafi cewa hammi na annabi yusuf shine hamma biha ya yi ƙoƙarin tunkuɗe ta an gane ko yawwa shi yasa waɗansu malamai suka ce duka waɗannan maganganun ana iya haɗa su ya kawo daga cikin waɗanda sun ka faɗi ana iya haɗa su akwai qadi iyad akwai kuma muhammad al-amin shanqiti wa wajhul qawli thani su ko wadanda sun ka faɗi magana ta biyu annal wawu fi qawlihi wa hamma biha atifa ita wawun atifa ce in an ce atifa kenan wa laqad hammat bihi wa hamma biha duka atfi ni an kai fa hiya ma'tufatun ala jumlati hammat bihi fal hammu qad waqa'a min yusufa alayhi salam lalle annabi yusuf ya so kamar ma'ana niyya ta abin da ta shawata ta so mishi faqad hamma bi muwaqa'atiha har ya so ya karkata zuwa gare ta wa halla sarawilahu har ya kwance wandonsa ta zara ko kuna cewa ta zara ko zariya ko eh ana ci mata zariya ana ci mata ta zara hmm wa jalasa minha majlis al-khatim har ya zamna zaman al-khatim al-khatim shine mai yanka an gane ko ya an ce mai yanka kenan tsaka tsakiya yayi shiri fahammuhu biha kana min jinsi hammiha bihi sun kace da irin hammin da ta yi da wanda yayi duk matsayin abu guda suke to wa mimma ihtajju bihi sun kace abinda sun kafa hujja da shi anna hadha alqawl qawl mutaqaddim al umma an samu magabata da sun ka faɗi wannan wa hum a'lamu bil a'lamu billahi mimma ja'a ba'dahum sun fi sanin abin da Allah ya faɗa game da waɗanda sun ka zo bayan su an kawo riwaya daga Ibn Abbas an gane ko an tambayi Ibn Abbas hammu Yusuf yace hallul himyan ya kwance himyan ita ce wato kana iya cewa ta zarku zaria wa jalasa minha majlisal khatim an yi riwaya daga Ibn Ibn Abi Mulaika da Mujahid da Sa'id ibn Jubair da Ikrima ina fata an fahimce ni yawwa sannan abu na biyu da sun kace hammin ta irin nashi na anna Yusuf alaihi salam lam yathbut annahu kana nabiyyan waqta hadhihi nazira lokacin da annabi Yusuf wannan abun ya faru ai ba annabi bane kenan wannan lokaci suna ganin wannan abun yana iya zo mishi annahu la yajuzu fil lugha an taqulu hamamtu bi fulani wa hamma bi bai yiwa a larabce ka ce hamamtu bi fulanin na yi niyya zuwa ga wani wa hammabi shi ma ya yi niyya zuwa gare ni wa an ta turidu ikhtilafal hammaini kuma kana nufin hammin dubba guda bane ke kenan ka an tahumma anta bi ihanatihi kamar kai ka so ka wulakantar da shi wa yahummu huwa bi ikramika shi ko a ce ya so ya girmama ka wa inna ma yajuzu hadha sun ka ce a larabci wannan yana halatta idan tafaqa al hammani in dai duniya ku iri ɗaya na so in girmama shi ya so ya girmama ni na so in wulakantar da shi ya so ya wulakantar da ni ina fata an fahimce ni yawwa akwai waɗanda sun ka tafi akan irin wannan magana sun karin jayar da ita na cewa hammin annabi yusufa shine ya so ya abin nan kai ga jikinta waɗanda sun ka karkata zuwa ga wannan magana ce akwai ibnu jarir tabari akwai ibnu abi zamanin akwai abu ja'far an-nahas akwai al-baghawi akwai as-sajawandi mun gane ko to asarul waqf wal ibtida ala al aqida in mun ka dibi tasirin waqafi da ibtida game da aqida al qawlul awwal magana ta farko waɗanda sun ka ce wawu isti'nafiyya ce kuma sun ka ce hammi na annabi yusuf ko dai abu na wanda ya zo kai tsaye ya wuce ba tare da ya faɗi magana ba ko ya aikata wani aiki ko kuma hammin bai zo kwata kwata ba to an gina wannan magana ne mabniyun ala tabra'ati yusuf alaihi salam don a barrantar da annabi yusufa min al ma'asiyati daga sabu fa minhum man nafa an yakuna qad hamma bil mar'ati aslan wasu ce kwata kwata ma bai ni niyya ba wa minhum man asbata annahu qad hamma wasu ka ce a'a yayi fi'ilan tabbat nan fi'il ba nan fi'il aikace ba fi'ilan tabbat walakinahu hammu khataratin hammi ne irin abin da ke zuwa cikin zuciya na tunani la hamma azimatin ba hammi bane irin na azima kakkarfan niyya alal fi'li akan aikata aiki fa huwa min qabili hadithin nafs irin wannan ana dauka shi kaman magana ce ta rayuwa magana ta rai alladhi la yumkinu daf'uhu wanda dan adam baya iya tunkuɗe shi wa huwa mimma la yu'akhadhu bihi al-mar shine irin abin da ba a kama mutun da shi Allah ba zai kama mutun da shi ba kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah tajawaza an ummati ma haddasat bihi anfusaha ma lam ta'lam aw tatakallam ko ba kana bane hadisi ne Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin sahih kitab at-talaq babu at-talaq fil ighlaq wal kurh Imam Muslim ya kawo shi a cikin sahih kitab al-iman an gane ko babi na tajawuzullahi an hadisi an nafsi wal khawatir bil qalb idza lam tastaqir muna ganewa sannan kuma ka gani akwai hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa idan mutum bawa an gane ko inna allaha kataba alhasanati wasayyi'at thumma bayyana dhalika faman hamma bi hasana falam ya'malha kataba allahu indahu hasanatan kamila in mutum yayi aikata mummuna ko ba karan bane in bai aikata ba Allah zai bashi lada cikakka an gane ko to nan in bai aikata ba in ya zamanto abin da hana shi aikatawa don Allah na yi baji ba wai ya sai aikatawa na ba bai ga kowa ba ko da ya ga mutane sai ya baji to ba irin wannan akan ba an gane ko almuhimmi to wannan hadisi ya nuna akwai ham wanda yake abin nan wannan hadisi ba sai mun kawo shi duka ba imam al-bukhari ya fitar da shi a kitabur ar-riqaq babu ham man hamma bi hasanatin aw bi sayyi'a imam muslim ya kashi a cikin kitabul iman idza hamma idza hamma al-abdu bi hasanatin kutibat wa idza hamma bi sayyi'atin lam tuktab an gane ko yawwa to wa amma alqawlu thani ita ko magana ta biyu fa fihi ithbatu wuqu'il hammi min yusuf kaga za a tabbatar da annabi yusuf yayi hammin afka mata wa anna hammahu kana ka hammiha bihi yadda ta so shi ma kamar haka daga karshe ta rude shi ya so shi ma ya afka mata fa huwa hammu azimatin wa israrin kinan niyya ce ta azima karfan niyya wa israrin da dogewa al fi'li akan aiki wa fi hadha isbatu wuqu'il ma'siya min yusuf kinan wannan sun tabbatar da kinan kamar sabo na kokarin aikata sabo ya zo ga annabin Allah yace wa hadha mushkil wannan kuma yana da rikitarwa to ibnu jarir at-tabari kenan yayi kokarin daf'i na wannan iskari a cikin tafsirin sa karkashin wannan aya an gane ko har ya kai inda yace fa inna mabtalahu bi hali yakuna min Allah azza wa jalla ala wajalin idza zakarha kama Allah ya jarrabe shi da wani abu ne wanda duk in ya tuna sai ya zamanto yana cikin tsoro an gane ko to da ya zo wajen tarjihi don ya yi magana mai yawa magana ibn jarir tsabari mun dai kawo ne kamar maganar da ya faɗa ko ko waɗansu ka tafi cewa a'a abinda annabi yusuf aikata daga ita minas saghair ai bai je ya aikata ba dama ƙananan zunubai malamai sun tafi cewa suna annabawa sun ce ba su yin laifi kwata kwata wasu sun ce suna aikata kaba'ira wasu ma sun ce cewa annabawa suna iya yin kafirta wal iyadu billah su dawo irin su hashawiyya wasu kuma suka tafi cewa a'a sagha'ir ne suke aikatawa to kenan duk abin da annabi yusuf ya aikata cikin sagha'ir ne bai kai inda an aikata kabira ba yace to yace to in mun ka tahi alqawlu bi anna yusufa tajawaza marhalatal hammi wanda sun ka ce annabi yusufa ya wuce marhala ta hammi na zuciya hatta halla sarawilahu har ya kwance wato wandonsa ko gyaftonsa an gane ko wa qa'ada minha maq'adar rajul hayya zamna inda namiji yake zauna min ra'ati daga matarsa in yayi shirin kwanciya da ita kama sarraha bihi ashabul qawl thani kama yadda waɗanda masu magana ta biyu sun ka faɗa cikin ilmul waqf wal itida mardudun an gane ko yawwa abu ne wanda bai dace ba to ya kama ganganu biyar yace anna zina minal munkarati al kaba'ir zina tana daga cikin abubuwa muna na manya manyan kaba'irori abin kyama an gane ko ya ce to wal khiyanatu fi ma'radil amana aidan min munkaratiz dhunub yaudara kuma a wurin da an ka gitto maka da amana tunda shi annabi Yusuf matsayin amana yake zaman gidan da yake yi da wannan mata shi ma min munkaratiz dhunub kaga yana daga cikin mummuna abu to sai da sai ce a ce kuma galehin zina galehin cin amana kaga abin yayi yawa almuhimu yayi bayani mai yawa yace kuma cikin aya Allah ya ce abu na biyu kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsha mu juyar mishi da mummunan abu an gane ko to ka ganan Allah ya ce li nasrifa anhu su'a wal fahsha bai ce li nasrifa hu ani su'i wal fahsha ba ba mu juyar da shi ba a'a mu juyar da mummuna zuwa gare shi kina wanda yake nuna ba shi yayi niyya ba tunda in shi yayi niyya shi da ami shi da a juya suwa to amma in kuma abin ya tunkaro shi abin za a juya suwa to sai Allah ce li nasrifa anhu su'a wal fahsha bai ce li nasrifa hu ani su'i wal fahsha ba to yace kuma wannan aya hab anna hadhihi al-aya la tadullu ala nafi hadhihi al-ma'siya anhu illa annahu la shakka annaha tufidu al-madh al-azim ko da ka dauke cewa ga aya bata kore cewa ba bai aikata sabo ba an gane ko to amma tana nuna yabo mai girma gare shi yace to kenan ba zai yiwa ba ga balaga ta alqur'ani da hikima ta Allah mutumin da ya aikata sabo kuma Allah kuma ya yabe shi cikin wannan kissa din kina wannan bai dace da siyakin alqur'ani ba abu na hudu yace annal anbiya alaihi salam mata sadat minhum zalla aw fahwa ista'zamuha al'ada ce ta annabawa duk lokacin da sun ka ayi ɗayin wani ɗan kuskure shine zallatun talallabiya kuskure kenan aw hafwa ko kuskure yawwa hafwa shine kuskure daga an ce tuntubi tuntubi irin na zunubi kenan ana kiran shi hafwa kuma ana kiran shi hinna da ha'un da nunun mai shadda da ta'un hinnatun kuskure kenan ista'zamuha to su annaba ga al'ada su ko da dan karamin kuskure sun kai zasu ga yayi girma wa atba'uha bi izharin nadama wa tauba sai sun yi kokarin nuna nadama da tuba kamar yadda ya faru daga annabi adamu ko ba haka ba da cin ittanya da nuhu da ya nemi gafara ya tambayi Allah game da ɗansa da ya halaka da Musa lokacin da ya kashe mutum da Dawuda da Sulaiman hukuncin da sun kai annabi Suleiman inda Allah ce annabi Dawud inda Allah ce fa ghafarna lahu zalik ko ba karan bane sannan kuma Allah ce wal qarfatan na Suleiman ko da Yunus alaihi salam inda ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin yace to da yake kissa annabi Yusuf ba a kawo inda ya nuna yayi kuskure ba Allah ya gafarta mishi yace to wannan yana nuna cewa waccan magana ta cewa har ya zo yayi kokarin aikatawa ba bata so ba sai abu na biyar eh, yake cewa daga cikin abin da ke nuna waccan magana tana da rauni ta cewa har yayi kokarin eh, zuwa gare ta anna kullu ma kana lahu ta'alluqun bi tilka alwaqi'a faqad shahida bi bara'ati yusuf kullu man kana lahu ta'alluqun bi tilka alwaqi'a duk wanda adda alaka da abkuwar wannan abin da ya abku faqad shahida bi bara'ati yusuf alaihi salam min al-ma'siyah ya shaida annabi yusuf ya kukuta daga wannan kaga ga matar shi tilkal mar'a ita wannan mata an gane ko ta shaida annabi yusuf bai da laifi tace ana rawatuhu an nafsi an nafsihi wa innahu lamin as-sadiqin mijinta ma ya shaida wannan don ya ce wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al-khati'in ko ba ka dan bane an-niswa su ma mata sun shaida qulna hasha lillahi ma alimna alaihi min su da ash-shuhud an gane ko waɗanda sun kai shaida wa shahida shahidun min aliha in kana qamisuhu qudda min qublin fa sadaqat wa huwa min al-kadibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fa kadhabat wa huwa min as-sadiqin duk wannan yana nuna shaida ga annabi yusuf wa iblisu da iblisu shi ma yayi shaida dan ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin ko ba haka nan bane to duka dai an kawo shaidodin su in ka gani karkashin wannan aya galibi malamai suna kawo yadda shaida annabi yusufa ta nuna abubuwan da sun ka nuna annabi yusufa ya kubuta kadiba cikin adwa'ul bayani masalan shankiti yayi bayani kwarai karkashin wannan aya da shaidun da wato annabi yusuf alaihi wa ala nabiyina afdalu salati wa atammu taslim ya samu da sauran littattafan tafsiri an gane ko sannan kuma a ya kawo ma abu na shidda yace annahu laysa fil aya ma yadullu ala hadhihi al af'al allati nusibat ila nabiyillahi yusuf cikin aya babu abin da ke nuna cewa annabi Yusuf ya aika ya kwance wando wa hamma biha an kace hamma kuma magana ce am mine ne yayi kokarin yi sannan hammu ba ko ne ake kama ka ba akwai abin da zai biyo ya wuce a zuciyarka idh hamma ta'ifatan minkum an tafshala kuma Allah ya ce wallahu waliyuhuma kaga da abin da sun kai ba mai kyau bane an gane ko har ya tabbata kaga ba ce Allah Allahu waliyuhuma abu na bakwai wa ammal athar allati istadallu biha al-mansubatu ila salaf fa huwa ala qismaini dukkan dalilan da an ka kawo daga salaf tun da akwai asa daga abin da an karwaito an gane ko ya ce to malamai sun kasa su gida biyu qismul lam yathbut naqluhu amman naqalahu anhu bi sanadin sahih zaka iske wani qismi bai ma inganta ba an dai ruwaito shi ne cewa an ruwaito ba shike nuna abu ya inganta ba wa qismun sabata an ba'd man dhukira wani ya tabbata amma wa man sabata anhu minhum shay'un min zalika fa adh-dhahiru al-ghalibu ala dhann المزاحم لليقين انه انما تلقاه عن الاسرائيليات غالبا ما wanda an karwaito koda ya inganta sai kace galibi abinda an karwaito ne daga isra'iliyat an gane ko yace in kaddibi al-zahir abinda yake zahiri al-ghalib marinjayi al-dhanni akan zato al-muzahim lil-yaqini wanda zato na wanda yana kusa ga yaqini shine al-muzahim asalin muzahama kamar a ce kana dabra da abu ko kana kucewa da abu kenan ya karbo su daga isra'iliyat li'annahu la majala lir-ra'yi fihi abuna wanda ra'ayi bai zuwa tunda an karɓo shi daga sahabbai to ai su sahabbai ba su rayu zamanin annabi yusuf ba to kun ba tunda ba hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam ba kina ina abin zai komawa isra'iliyat walam yurfa minhum qalilun wala kathirun ilaihi an gane ko ilaihi sallallahu alaihi wasallam babu abinda an ka dauka ka zuwa ga manzo Allah an kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bal inda ya zamanto shi ya faɗa sai zamanto kenan hukuncin wahayi na tunda shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya nan wannan abubuwan sun ka faru wa ma kunta ladaihim iz ajma'u amrahum wa hum yamkurun ko ba kadan bane ya kawo magana ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da raddin da yayi ya kawo kusan magana akan abin nan raddin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi in ka diba cikin Majmu'ul Fatawa na Ibn Taymiyyah da kuma Qasasul Anbiya na Ibn Kathir an gane ko da Ruhul Ma'ani na Alusi akwai Qasasul Anbiya na Ibn Kathir akwai kasasul anbiya na imam samarkandi an gane ko akwai kasasul anbiya na wani malami mu'asir abdul qadir shaybatul hamd da haka sai ai hattara an ce kasasul anbiya a tantance nawa ne yawwa ma'ana dai shi shaykhul islam ibn taymiya ya kawo kusan ina ganin abubuwa na raddi akan wannan cewa wannan bai yi ba sannan kuma akwai maganganu da raddi guda hudu cewa an na taƙadimu jawabu laula alaiha shazun galibi waɗanda sun ka ce laula jawabin tana gabata gare ta wannan jawabi kamar magana ce wanda take shaza a nahau kenan laula laula arraha burhan rabbihi la hamma biha na fata an fince ni to wannan shazun ne sun kace to shi wannan kenan laula arraha burhan rabbihi la hamma biha wa amma qaul bi anna qaul yusuf lam yahimma mutlaqan kenan waɗanda sun kace annabi yusufa bai ma ya hammu ba mutlaqan gaba daya sun kace to wannan magana su tana da nauyi ya kamata a duba a'a hammin na iya zo mishi amma ya zama to hammu ne ba na aiki ba ba na faɗa ba abu na wanda zai iya biyo mai tunda misali kamar abu na zaka ganshi kawai kwatsa sai ka kawo da fuskarka eh kenan sun yi raddin shi saboda su suna ganin taqdimi jawabi laula alaiha shadun sannan kuma magana ce wadda raddahu jami'ul jam'un min al-mufassirin al-mashhurin bi inayatihim bil lugha mafi yawancin malaman tafsiri wanda sun kai kula da lugha ba su yarda wannan magana ba anna hadha al-qawlu munaqidun li aqwali salaf kenan zai kuma warware maganganun salaf li'annahum athbatu hamman fil jumla sun tabbatar da akwai hammu amma dai ba su ce hammu din ba na abkawa ne ma'ana shine an kafe rijai suwa anna hadha alqawlu yahtaju ila taqdiri kuma in wani an dauki wannan magana sai an kaddara wani abu domin laula an ra'a burhana laula an ra'a burhana rabbih la hamma biha sai ka kaddara la hamma biha tunda shi wancan dalilun ne anil jawabi ba shine jawabin ba ya ce to rajihin magana warrajihu fi hadhihi almas'ala wallahu a'lam qawlu man qala inna hamma yusuf huwa khatirun qalbiyyun abuna wanda ya tsurfo mishi a zuciya lam yat lam yattabi'hu qawlun aw amal bai yi magana ba bai kuma yi aiki ba wa zalika liwajhaini saboda abubuwa guda biyu anna hadha alqawlu fihi tabri'atun li yusuf min adh-dhanbi za a kubutar da annabin Allah daga wato zunubi a ce bai aikata abin da yake abin nan ba abinda bai dace ba a shari'a anna hadha alqawlu la yatarattabu alayhi ayi ishkalun ayi ishkalin lughawiyyin aw shar'iyyin kuma in mun dauki wannan babu wani iskali ko na lugha na cewa an yi taqdimi wa ta'khiri kuma za a kaddara wani abu ko ko a samu iskali na shari'a tunda an ce abu na wanda ya biyo wuce wanda ba a kama dan adam da shi ina fata an fahimce ni to kaga dai wannan magana ita ce maganar da shi malam ya kawo dan saboda a gane ilmul waqf wal ibtida kaga nan ya hade da ilimin lugha saboda wajen takdim wa ta'khir ko ko akwai hasfu ko babu wawu istinafiyya ce ko ko wawu al-atf ce kaga dai nahwu ya shigo ciki sannan kuma wato abin nan ilmul waqf wal ibtida ya shigo ciki sannan kuma ilimin tafsiri ya shigo ciki kuma yayi tasiri a cikin mi a cikin ilimin aqida to ne ya kamata mu dakanta saboda lokaci yayi mun halinsa insha Allah ta'ala sai darasin mu na gaba in Allah ya yarda abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh